الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا 29 ga watan Rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam 1446 wanda ya dace da 29 ga watan 1 shekara ta 2025 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin wazaif Ramadan littafin da yake bayanin aikace-aikacen da ya dace musulmi ya mai da hankali gare su a cikin watan Ramadan na muka tsaya faslun fi fadli saumi shahri ramadan fasalin da zai bayani a cikin falalan azumin watan ramadan fi sahihai ya tabbata cikin sahihul bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah ta Allah ya kara masa yarda عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi kala yace kullu amal ibn adam la dukkan aikin dan adam nashi ne alhasanatu lada daya bi ashri amsalha tana daidai da goma irinta da aikin da kai ka samu lada daya za a baka lada goma ila sab'imiyati dhif ya zuwa linkawa 700 daga goma zuwa 700 ila abinda Allah subhanahu wataala ma ya ga dama qala Allah ta'ala sai Allah ta'ala yace illa siyama sai dai azmi fa innahu li lalle shi azmi nauni wa ana ajizi bihi kuma ni ne zan sakanta wa bawa da shi duk aikin da kai sallah taka ce zakka taka ce aikin haji aikin umra in naka di kyautata ma iyalinka kyautata ma iyayenka kyautata ma makwabtanka kyautata ma malamanka almajiranka kyautata ma danginka duk aikin da kai naka ne sai azumi kawai shine na Allah taraka shahwatahu mutun ya bar sha'awarsa mana kusantar iyalin shi wa ta'amahu kuma mutun ya bar cin abincin shi wa sharabahu da shan abin shan shi min ajli saboda ni lis-sa'imi farhatani mai azmi yana da farin ciki guda biyu farhatun inda fitrihi akwai farin cikin da yake yi a wurin bude bakin shi a wurin bude bakin mutum na murna yana jin daɗi ya kai azumi azumin yau ya ƙare sai na gobe kuma kana murna wannan murnan Allah yana son ta wa fitratun inda liqa'i rabbih da kuma farin cikin da mutum zai wa farhatun inda liqa'i rabbih da kuma farin ciki a wurin gamuwa da Allah subhanahu wataala wala khalufu famis sa'imi kuma lalle canzawa ta warin ta bakin mai azumi atyabu inda Allah a wurin Allah atyabu tahi kamshi min rihil miski daga turaren almiski ka san bakin mai azumi wari yake bakin gwargwado kowa da irin warin nashi wanda ba yawan asawaki ba yawan goge bakin shi to bakin shi dama wari zai yi amma kana yawan asawaki da saye da rana da marice bakinka yana rage wari za a ji warin ba iri ɗaya bane da da sauran warin bakin mutane ko to komai dai warin da yake yi ko da yana warin yana ɗai sosai wari sosai warin baki to a wurin Allah ya fi kamshin turaren almiski kamshi saboda Allah subhanahu wataala yana kamna mai azumi yana son mai azumi wa fi riwayatina cikin wata riwaya kullu amal ibni adama lahu dukkan aikin dan adam nashi ne illa siyama sai dai azumi fa innahu li a wata riwaya kenan wacce riwaya da muka karanta kullu amal ibni adama lahu alhasanatu wannan riwaya kuma kullu amal ibni adama lahu illa siyam ba kawo alhasanatu ba fa innahu li sai azmi azmi na wani wa fi riwayatin lil bukhari a cikin wata riwaya ta imam al bukhari li kulli amalin kaffaratun kowane aiki kaffara ne kowane aiki in kai zai zama kaffara ga zanubbanka in kai sallah ta karkare masu zanubban da kai kahin sallah in kai sadaka ta karkare masu nabban da kai gabanin ka yi sadaka in ka gyara ma iyalinka haka nan in ka kyautata ma makwabci in ka kyautata ma talaka in ka kyautata ma gajiyayye mabukaci duk aikin da kai na alkhairi to yana zamantowa kafara ga zunubanka gabanin wannan aikin wasawmu li azmi nauni wa ana ajzi bihi ni kuma ni za ni sakanta mu bawa da shi ولأحمد رواية أحمد كما رواية هدكين كل عمل ابن آدم كفارة أيكن دا آدم قبادة كفاراني إلا الصوم سيري أزمي والصوم لأزمي كما نوني وأنا أجزي به كما نيني زن ساكا مباوة دا إبادة دي تأزمي مالا يتي فعلى الرواية الأولى تو أبسا رواية تفرقو كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها ko يكون استثناء الصوم idda azumi da aka yi zai kasancewa min al'amali al-mudha'afa ma'ana an fidda azumi daga ayyukan da za a linkawa ko riwaya ta farko kullu amali ibn adama lahu al-hasanatu bi ashri amsalha da aikin da dan adam yayi wato nayi ne lada za a linka ta goma goma za a linka 700 kaga sai aka ce mi kenan da abin da kai za a linka ma amma ban da azumi kuna gane wa ku shi ba za a linka shi shi shi ya fi karin a linka shi ila da shi boyayya ce wurin Allah Allah ya boye abin da zai bai bawa kawai to shi ne ba da ce kunu sisna usawmi idda azumi zai kasancewa min al-amali al-mudha'afa daga ayyukan da ake linka ladansu fatakunu al-amalu sai ayyuka su zamanto tudaafu ana linka su ne bi ashri amsalha ila sab'i mi'ati dhif ana linka su ne daya zuwa goma goma zuwa nawa zuwa 700 illa sawma sai dai azumi shi banda shi shi ba haka ake mashi ba fa innahu la yanhasiru tad'ifuhu shi linka ladan shi ba ta takaituwa ba takaice ta da goma ko 700 ba za a linka za a linka za a linka Allah kaɗai ya san abin da zai linka ma bawa kuna gane wa ku bal yudha'ifu Allahu at'afan kathira Allah yana linka lada azumi linkawa mai yawa fa inna siyama min as-sabri domin shi hakuri wato azumi yana daga cikin hakuri wa qad qala Allah ta'ala kuma Allah ta'ala yace innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab masu hakuri ana ba su ladan su ne ba tare da hisabi ba mana da abinda Allah ya saka kai hakuri akan shi to Allah ta'ala ba magana ya baka lada goma ce ko 700 ba kwasuwa yake a baka kawai Allah zai ce mala'iku ku duntsumo cikin lada ku bashi kawai kar ku kilga kar ku lissafa to kuma kaga cikin azumi akwai hakuri ko ولهذا ruwiya. domin haka ne ma aka rawaito anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga nabi sallallahu alaihi wasallama akwai wanda ba samu wucin wajen ka ba su nan ma wajen akwai abin da ya yi yawa mutuwa ta shigo kasuwa ba za ta ɗauka in ji ba haushe mutum nawa mutuwa ta ɗauka cikin kasuwa don ba turo a ɗauki a ɗauki ran ba. Da aka karwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana hasan gama. Kai kai wuri guda. ko su can baya ba su samu amma shi kenan duba ko wani ga- ko wani can ga ya can ta wajen ginshiki ba shi ga ya can to yawa ga ya can wancan dai ya haƙuri kai ma ka samu Allah yarda a ya haƙuri ولهذا سبب هكا روى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شهر رمضان وتر رمضان شهر الصبر وتن حقريني وعنه كما أنكر ودقى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجي الصوم نصف الصبر واتو أزمي ربن حقريني رواه الترمذي إمام الترمذي رويتوش والصبر ثلاثة أنواع شيكما حقرينه يؤكني sabrun ala ta'atillah akwai hakuri na farko shine hakuri akan da'a ga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya ce kai kai abinda manzon Allah ya ce kai kai kaga wannan sai da hakuri wa sabrun an maharimillah da kuma hakuri daga aikata abubuwan da Allah ya hana saban Allah abubuwan da suke haramun ne abinda Allah ya haramta ka sai ka yi hakuri za ka bari shi abinda manzo Allah ya haramta maka sai ka yi hakuri za ka bari shi wa sabrun ala aqdari llahi almu'lima da kuma hakuri a bisa kaddarorin Allah waɗanda suke masu zahi masu radadi kamar rishin lahiya rishin lahiya kaddara ce ta Allah mai zahi ciwon kai ciwon ciki masassara ciwon hannu a ciwon jiki ciwon kashi cututtuka dai ga sunan duk rashin lafiya ba ta da daɗi mura mura nan ma zai ga duk ta girgiza ka mura wannan wanda kake ta yacewa zai ga duk abin ya ishe ka duk kaddara ce ta Allah haka ne ko to dai sai da hakuri sai mutum ya yi hakuri ya kai zuciya nesa kai ta shan magana a ki samun lafiya ai ta addu'a Allah ta'ala ya hana ka samun lafiya ga zahi kana ji kana jin ciwo وتجتمع الثلاثة كلها في الصوم waɗannan nau'uka na haƙuri guda uku duka akwai su a cikin azumi wa taqaddama malam yace kuma ya gabata bi hadisi salman a cikin hadisin salman wa huwa sharu sabri shine watan haƙuri was sabru thawabuhu aljanna shi kuma haƙuri lada shi ita ce aljanna Allah ya ƙara mana shi Amin.
wa rawa tabarani tabarani ya rawaito an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi da umar Allah ya kara masa yarda marfu'an hadisi marfu'i as-siyamu lillahi azmi na Allah ne shi kadai la ya'lamu thawabahu illa Allah babu wanda ya sallade shi sai Allah subhanahu wataala duka wannan yana nuna mana falalar da ke cikin azumi lada da mutum zai samu da girma da daukaka a cikin yin azumi malam yace wa lam ka sani anna mudha'afata al-ajri lalle linka lada lil amali ga ayyuka takunu bi asbabin tana kasancewa ne da dalilai daban-daban ma'ana akwai abin da yake sa a linka maka lada ta aiki kuna ganewa tana kasancewa ne bi asbabin saboda dalilai saboda waɗansu abubuwa suna sa Allah subhanahu wata'ala ya linka maka ladan aikinka mina daga ciki sharaful makanil ma'mul fihi zalikal amal darajar wuri wanda aka aikata wannan aikin a cikin shi idan wurin na da daraja to yana sa Allah subhanahu wata'ala ya linka maka ladan ibadarka kalharami kama haramin makka da madina masallacin makka da madina sallah a cikinsu to yana sa ka samu lada mai ɗumbin yawa saboda mai daraja wurin to da waɗannan wurare guda biyu babu wuri mai daraja kamar su a duniya na ukunsu shine masallacin kudus masallaci ne mai daraja mai falala wanda ana son musulmi ya zangi ziyartar shi kamar yadda ake so ka ziyarci makka da madina haka shi ma ana so ka ziyarce shi sai dai waɗancan la'anannun mutanen banza tsinannu sun hana mutane amma yadda ake tururuwa makka da madina haka haka ake so a zage tururuwa domin shi masallacin Qudus masallaci ne da galibin annabawa dinan suka yi zama duka yawancin annabawa Allah duk wurin zaman su ne nan duk wuraren ibadar su ne inda suka zaki limanci da huduba ne nan wurin to kaga ana son musulmi ya zaki ziyarta amma ka je ziyara sai ziyara abin da ka yan wurin ma ba a barin su su shiga wani lokaci yan garin ma masu ga gidajen su ga masallacin sai ana su shiga ballantana kai bako amma akwai masu ƙuru kada sun san dai ko kashe su aka yi bisa hanya Allah suke zai mutane na zuwa yi ziyara su yi sallah su yi ziyarci wurare daban-daban a cikin masallacin kudus to kamar harami in ka yi sallah cikin haramin maka ko na madina ladar da za ka samu sai ta yi ladar da za ka samu a garin nan in ka yi sallah walidhalika saboda haka tudafu salatu ake rubanya lada fi ladar sallah kenan fi masjidai makkah wal madina a cikin masallatan makka da madina biyu domin duk duniya ba wurare masu albarka da daraja da falala kamar su su biyan sabani yake tsakanin su wane yi wasu su ce makka ta yi wasu su ce madina ta yi kuma kowa da dalilan shi kama tabbata fi sahih kamar yadda ya tabbata a cikin sahih bukhari salatun fi masjidi hadha salla a cikin wannan masallacin nawa inji annabi alayhi salatu wassalam khairun tafi alheri min alfi salatin daga yin salla dubu fi ma siwahu cikin masallacin da ba shi ba min almasajid daga cikin masallatan duniya illa almasjid alharam sai dai masallaci mai alhurma kuna ganewa ku kai sallah daya cikin masallacin Madina ba na Makka ba shi na Makka akwai hadisi da yazo da cewa sallah dubu ɗari mayanci malamai suna cewa bai inganta ba mai wannan dubu ɗari amma yanci malamai suna kawo shi suna dogaro da cewa ya yi na Madina da sallah dubu ɗari shi kuma na Madina ya yi sauran masallatai da sallah dubu idan ka yi sallah a zahar masallacin madina sai ka yi sallah dubu a nan garin maladu sannan ka samu irin ladan mutumin da ya samu ga sallah guda in ka yi ta yi ne ɗaya sai ka samu lada nawa dubu biyar sai mutum ya yi sallah ta ainihi sai mutum ya yi sallah dubu biyar sannan ya samu lada da ka samu ta yi ne ɗaya ba sallah dubu biyar sallah kwana nawa ce ko shekara nawa shekara hamsin da biyar kana shi wani ma bai yi hamsin da biyar ɗin ba duniya ko ba sani ba nan ga ko zai ƙara irin hamsin da biyar ɗin makka kuma sai ka yi sallah dubu ɗari sannan ka cimma mutumin da ya sallah guda shi kuma duk wanda ya sallar yini ɗaya makka yana da sallar dubu abin nan lada dubu ɗari biyar sai ka yi sallar lokaci dubu ɗari biyar sannan ka cimma wanda ya sallar yini guda yasa wanda Allah ya ba dama da ruga da gudu kawai zai samu wannan lada wa fi riwayatin a cikin wata riwaya fa innahu afdal to lalle yin sallah a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi falala walidhalika ruwiya saboda haka aka rawaito anna sa'ima lalle mai azumi ko anna siyama lalle azumi yudafu ana linka ladashi bil haram a harami kima kamar yadda ake linka ladan sallah a harami azumi ma haka ake linka ladashi wa fi sunan ibn majah ya tabbata a cikin sunan na ibn majah bi isnadin da'if da isnadi mai rauni an ibn abbas marfu'an daga abdullahi dan abbas marfu'i man adraka ramadana duk wanda ya iska watan ramadana bi makkata a garin makka fasamahu kuma ya azumce shi wa qama minhu ma tayassara kuma ya samu ya tashi ya kiyamul layl gurgudan hali kataballahu lahu mi'ata alfi shahrin ma- mi'ata alfi shahri ramadan Allah zai rubuta mai ramadan dubu ɗari mana an kai ramadan cikin makka sai mutum ya yi ramadan dubu ɗari nan sannan ya ci makka to ramadan dubu shekara nawa kenan shekara nawa shekara tamanin da nawa alfi shahr ba shi bane tamanin da uku ba tamanin da uku so nawa dubu dubu ɗari aka ce tamanin da uku so ɗari so ɗari nawa kenan shekara dubu takwas da ɗari uku yanzu kai ka yi shekara dubu dubu takwas nan gaba sai ka yi sallah eh, sai ka yi azumi na shekara dubu takwas da ɗari uku sannan ka cimma mutumin da ya azumin wata ɗaya na ramadan cikin garin makka ta ‘yan makka sun ji daɗinsu mutanen makka sun ji daɗinsu wanda kuma yake ciki bai bai damu da ibada ba ya asara ta sa ko wanda ba ya sallah cikin makka yake ba ya sallah ba ya azumi ba ruwan shi da da addinin Allah akwai su wallahi akwai mutanen da in ka ce kai ka Ka'aba na aka yi shi ba ya girme ka amma bai sani ba bai zuwa wurin bai ma san inda take ba wani kuma ya shekara goma raban shi da harami shekara goma bai je ba tsaya yake cikin unguwarsu ya sallar shi a zawar kowace sallar juma'a ma ne yake zaman shi ba ya zuwa ido wannan ladar da ake shi duk gani yake ma ba gaskiya ba sai kana nan kana ta kokowa shi yana tsaya cewa ba ya zuwa akwai su akwai su cikin larabawa akwai su cikin cikin mutanenmu akwai larabawa da yawa ba su sallah su ka ba su goro ma an ka tai da shi daga nan ya hikace masu ga wani harami a ta samu nan goro wannan shir goro dai na shirme mi goro mi kana cikin maka kaza kana wani gartsa goro kai mi da shi sai da Allah ya aje maka wurin ibadar da kowa ke kokowa wurin wurin da yake kamar kurar karhe yake ka san kurar karhe da ka kawo karhe kusa da ita mi take yi jayi shi take yi to haka Allah ta'ala ya sanya haramin Makka da Madina can mutane yake baka ji wani dan fulani ba da da da sai da shanun shi yaje kalli mutane na tada wabi ya ce ka ya ce gaskiya dakin nan yana cin shanu Ni tunani yake kowa ma shanu ya sai da ita ka ya ce gaskiya dakin nan yana cin shanu to haka yake yana jaho mutane ba a gajiya in ka ga mutum ya gaji da zuwa makka to baya da lafiya ko baya da kuɗi ɗayan biyu ne ko dai baya da lafiya baya iya ko kuma babu kuɗin komawa amma mutum bai gashiya in in ya je bana ba da bai koma ba da wancan sai ka je na cewa koma ka in dai da hali da da rai da lafiya da hali da wadata baya gashiya daga wani ya yi aikin hajji hamsin ya je ya dawo ya bai taɓa bari ba ka san kawai in kaga ya bari to larura ce wani umara ba ba ba adadi ta hidari wanda yayi duk shekara sai yayi biyu kuma shekarun su sun kai wajen 50 ya kake gani bismillah to ya dai to ta damu ne ita ku tsaira ta bismillah ai sun da ina ina kasa kasa fi ma siwahu cikin abin da ba shi ba wa zakara lahu thawaban kathira kuma ya ambata mai lada mai yawa wa mina daga cikin abin da yake sa Allah subhanahu wataala ya linka ma mutum lada sharafu zamani darajar lokaci idan lokaci yana da daraja to Allah subhanahu wataala yana linka maka ladan ibadarka ka share ramadan kamar watan ramadan ai lokaci ne ko wa ashri dhil hijja kamar goma na watan dhilhijja goma na watan sallah sallah babba su ma waɗannan kwanakin guda goma lokaci ne da Allah subhanahu wata'ala ya fi son bawaye ibada a cikinsu kamar yadda hadisi ya nuna wata kaddama mana ya ce kuma ya gabata ya hadithi salman a cikin hadithin salman fi fadli share ramadana a cikin falalan watan ramadan man taqawwa fi duk wanda ya nafila a cikin shi ko kuma wanda ya nemi kusanci ko ya yi aikin da ba na dole ba a cikin shi bi khaslatin min khisalil khairi da wata dabi'a daga cikin dabi'un alkhairi kana mutum zai kasancewa kaman adda faridatan fi ma siwahu kaman mutumin da ya aikin farilla ne a cikin watan da ba na ramadana ba nafila da kake tashi kai bayan azhar ko kahin azhar ko wallaha da kake yi in ka yi ta sai an baka ladan mutumin da ya yi aikin abin nan sallar farilla kuna ganewa in ka yi raka biyu ta nafila cikin ramadan to za a baka ladan mutumin da ya sallaci farilla ya yi azhar sai a baka irila saboda kana cikin ramadan ne in ka yi sadaka sadaka wannan ta dala biyar ko ta dala goma ko kai sadaka ta sukari ko kai sadaka ta wani abu ko kai sadaka ta ta ciyarwa ta ba mutane da abinci haka ko ruwa ko ruwan sanyi ko kunu za a baka ladan mutumin da ya zaka saboda sadaka ce mutumin da ya taraba mutane kudi ya zaka sai an baka irin ladan shi da aikin nafilar da za ka yi a cikin watan ramadan to za ka samu ladan mutumin da ya aikin farilla ba cikin watan ramadan ba wa man adda fi farida duk wanda ya aikata farilla a cikin shi kana kaman adda zai kasancewa kawan mutunan da ya aikata 70 farida farilla 70 fi ma siwa cikin watan da ba na ramadan ba farilla da cikin watan ramadan daidai take da farilla 70 ba cikin watan ramadan ba yanan kaga kullun kullun 70 so biyar nawa kenan kullun kai sallah daga asuba zuwa zuwa isha'i za a baka ladan mi za a baka ladan farilla nawa 70 so 5 350 ta kwana nawa kenan ko ta wata nawa kenan to muje bari mu bar lissafi bari la Allah ya wagare ta wa fi tirmidhi an Anas radiyallahu anhu ya tabbata a cikin sunan tirmidhi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda su ila annabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ayyu sadaqati afdalu wace sadaka ce tafi lada da falala qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce sadaqatu fi ramadan yin sadaka a cikin watan ramadan yafi kowace sadaka lada da falala kada ka mutun ya dage cikin watan ramadan ya zanki sadaka in Allah ya hore mai abin da zai sadaka kai yayi ruwa Allah ya hore maka abinda zaka yi sadaka to ka sani cewa dama ce Allah ya baka ta ka samu lada mai yawa ba watan ruwa bane watan badawa ne in ko ba kada kai kuma sai ka jira a baka wa fi sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo a cikin sahih bukhari da muslim daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace umratun fi ramadan yin umra a cikin watan ramadan ta'dilu hajjatan tana daidai da ladan aikin hajji in kai umara amma sai in cikin watan ramadana aw qala ko ko manzo Allah cewa yi sallallahu alaihi wasallam hajjatan ma'i yin umara cikin watan ramadana tana daidai da yin aikin haji tare da ni Allah ya azurta ka da yin umara cikin ramadan to kamar kana aikin haji ne tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka san kawo yin aikin hajji da manzo Allah ai babu aikin hajjin da ya kai ladan shi a ce limamin ka annabi ne sallallahu alaihi wasallam jagoran kaura aikin hajji annabi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ma mutane su yi aikin hajji da kyau raqumi ya hau ana ganin aikin da yake yi saman raqumi yake dawafi ina dawafi mutane na biye shi ana ganin yadda ake yi saboda mutane sun yawa a lokacin wajen mutum dubu ɗari suka je da wani abu na mutanen da na wancan zamanin shekara dubu yau da ɗari hudu da wani abu da suka wuce mutum dubu ɗari da 'yan makka da 'yan madina da 'yan ta'if da 'yan judda da 'yan inani da an zo da baki kasashen larabawa masu nisa da musulunci ya kai lokacin da an zo duk wani musulmi sai da ya tawo aikin hajji manzo Allah da ya ga taron yayi yawa sai ya hau sama raƙuma shi yana aiki bisa raƙuma saboda kowa ya gani ka san kawai aikin hajjin ka karɓaɓɓe ne inda kana da niyya mai kyau ba za ka yi kuskure ba saboda da abin da za ka yi sai kaga annabi ya yi kai ko abin da za ka yi sai kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yana yi kai ma kai yana yi kai babu kuskure a cikin kaga sai dacewa wa ruya fi hadithin an rawaito a cikin wani hadisi anna amal as-sa'imi mudha'afun lalle aikin mai azumi ana linka shi a cikin me a cikin watan ramadan وذكر ابن أبي مريم دان أبو مريم يا أنبتا أن أشياخه دقا مال منشي أنهم تيوى لليسو كانوا سنكسن تي يقولون سنة تيوى إذا حضر شهر رمضان إن وتر رمضان يزو فانبسطوا فيه النفقا توقفونا ويلوة تشير وأتكنش ميسا فإن النفقة فيه مضاعفة domin ciyarwa a cikin watan Ramadan ana rubanya ladarta kan nafaqati fi sabilillah kamar ciyarwa a cikin hanyar Allah subhanahu wataala kamar ciyarwa a wurin jihadi wurin ilmantar da bayin Allah wurin kai sakon Allah subhanahu wataala kaga Allah ta'ala yana linka lada Allah ta'ala yace masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم don da ya ɗauki duke shi yasa a cikin hanyar Allah subhanahu wataala zuwa wurin jihadi fi sabilillah ko ilmantar da bayan Allah ko kuma gina masallaci ko makaranta ko wani aikin alkhairi da za ya amfanin musulmi gaba ɗaya misalin shi kamar misalin mutunan da ya shibka ƙwayan hatsi ne a ƙwayan hatsin ƙwayan hatsin nan daga shibka kaga za su hiddo zangarnu da yawa kowace zangarniya a cikinta akwai ƙwara ɗari aƙalla aƙalla ne wannan mafi yawa kuma sai ya kai wajen ƙwara ɗari biyar ma ko ma ya kai ƙwara dubu alhali duka wanda ka zuba bai kai ƙwara ɗari ba ma za ka samu mi za ka samu wajen ƙwara dubu biyar aƙalla za ka samu zangarnu da yawa to haka da abin da ka bada da Allah subhanahu wataala Allah zai rubanya maka ladan shi wa tasbihatun yin tasbihi kwara daya a cikin watan Ramadan ka ce subhanallah afdal ya fi lada da falala min alfi tasbihatin fi ghairi daga tasbihi dubu ba cikin watan Ramadan ba in ka ce subhanallah kadai sai sai wanda ke sai wanda ba cikin ramadana yake ya yi tasbihi dubu sannan ya samu irin ladaka kai kai in kai dubu kaga za ka samu dubu nawa in kai dubu shi kuma sai ya yi nawa ya cin maka sai ya dubu goma kaji tasbihi ɗaya subhanallah kawai ka ce subhanallah na'am kusuwa wanda wanda bai ji mura ba eh an ba shi haya Mm. an ba kwarai ka ai da ma akwai hanyoyi na huce haushi na huce haushin baka ta yi umarar ba akwai Mm. sai dai shi ma in ya haifa ya wuce ka yana can umara kuma ya yi tasbihin kaga ai kuma tasbiya ina a cikin makka a ya shawo da kai sai dai ka yi hakuri kawai قال النخعي إمام النخعي يجي صوم يوم من رمضان azumin wuni ɗaya daga cikin watan Ramadan afdal ya fi lada min alfi yawmin daga rana dubu. Azumi ɗaya na Ramadan ya fi azumin da za kai na kwana dubu ba cikin Ramadan ba. Wa tasbihatun fi tasbihi kwara ɗaya a cikin Ramadan afdal ya fi lada min alfi tasbiha daga tasbihi dubu. wa raka'atun fihi raka'a daya a cikin shi afdalu tafi min alf raka'a daga raka'a dubu cikin watan ramadan wannan kuma ko ina ne ko wannan ko kana makka ko kana maradi sai dai kullun shi abu na makka linka shaki in dai kana nan kai raka'a ɗaya ka salla raka'a biyu kai sallama to wanda yayi irin wannan cikin Ramadan sai kai dubu sannan ka cin mishi sai kai raka'a dubu raka'a dubu kuma kwana nawa zaka yi kana yi baka yi ta ba duk kokarin ibadarka wallahu ta'ala alam bari mu tsaya nan. Allah ya sa mu dace inda muka faɗa dai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah ka sa mu gyara to bismillah na Madam.
Gartala.
Na'am.
Wannan yake tambaya ce wai ga wanda lokaci ya kamata musulmi zai daina azumin attanin da alhamis tunda ana cewa wai in watan ya shiga na sha'aban ana daina azumi ba dainawa ke ba kamar dai ana so ne mutum sauƙaƙawa ce Yana tambaya wani lokaci ya kamata mutum ya daina azumin litinin da alhamis idan ramadan ya raba a idan sha'abana nake son cewa wata mai kamawa kenan idan ya kai rabi ya kai sha biyar yana da kyau mutum ya tsaya suna ce ta annabi na'am wanda kuma yake tambaya ce wai ya halitta a ci doki mai ina tambaya ko ya halitta a ci doki Ni za ka yi da shi
Kajin da nake a
Ni za ka yi da doki in ya halitta ma ba ci za ka yi bayan kashi za ka yi da shi doki malamai sun yi sabani game da halaccin shi na'am
wasu sun ce halal ne wasu sun ce haram ne wasu sun ce makaruhi ne amma dalili ya inganta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an ci doki saboda haka halal ne a ci naman shi ma dai irin waɗannan tambayoyin ba su da wani tasiri haka saboda ba ci za ka yi gaskiya ne Allah ya baka akuyoyi da tumaki da raguna da shanu da raƙumma a gani kuma da abin da yake na rigima da sabani wanda idan baka yi shi ba Allah ba zai tambaye ka ya ce dan me baka yaki da sunna ta ba bai kamata ya zama tana tsakanin mutane gaskiya ne barin shi a bar maganar shi yafi in an karatu ya zo sai a gaye shi gaskiya ne na'am wannan yake tambaya ce mutane da ke tahiya cin rani kasashen da ake korarsu a yanzu irin su libya da algeria to yace in sun shiga ta hanyar da bai dace ba rauniyar hanya suka je suka samo dukiyarsu wai halarce gare su halarci mutanen da suke shiga wai suke ta yaci rani kasashe daban-daban kamar libi algeria da sauransu wai idan suka shiga taɓa rauniya hanya tunda ana kamo su ana suka shiga taɓa rauniya hanya suka samu kuɗi wannan kuɗin halaliya ne ko haram halaliya ne wannan in dai mutum ba mugunta ya ba ba cuta ya ba hanya ka fita saboda waɗannan takardu dama an yi su ne don zaman lahiya saboda amintar da gari kawai ko wani mugu a aminta da shi a sanya aka ya shigo ina yake aikin me yake shine kawai gaskiya wa inda ka shigo da, da hali na kwarai da zuciya mai kyau da abin da ka samu halaliya ne waɗannan takardu na ma takardu ne na larura ba wai tsar addini ne ya zo da su ya ce a yi su ba kamar larura ce saboda ɓacewar zamani gaskiya na'am tambaya ta ƙarshe wala yake cewa sallah cikin salloli guda biyar waya ya halitta mutum in ya ƙare ko ko yana daga cikin suna ta annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ƙare sallar farilla ya daga hannu ya yi addu'a
kowace sallah ya halitta in ka kare ka daga hannuwanka kai addu'a dama inda malamai suka yi sabani wurin addu'a ta jam'i liman ya waiwaye ce mutane su karanta kaza fatiha ayu shine malamai suka yi sabani a'a amma kowa in yayi sallah yana da kyawu ya roki Allah bayan sallar shi ya daga hannu ya roki Allah Allah ya biya mishi masha Allah ko ta farilla ko ta nafila masha Allah Allah ya saka alheri shi na'am yana tambaya game da niyyar azumi idan aka ga wata mutum ya yi niyyar yin azumin ramadana gaba ɗaya ta ishe shi koko kullum sai ya yi ta ishe shi in ka ga wata ka ce ka yi niyyar ramadana shi ke nan gaba ɗaya. kullum ba daga ran nan ka ɗauki niyya gaba ɗaya ba kullum za ka zanke ɗauka ba muna gane ku to da ka wannan niyyar ta ishe mutum ba wai sai kullum ka yi ta ɗauka ba in kuma baka yi ta ba ta ta gobe kai shi kenan gobe ma sai ka yi ta daban da gobe haka azumin ya ƙare na'am Na'am, sai malamin na tambaya yana yin azkar da da tabzi to kuma sai ji an ce da hannu ya hilada to shi ne ya hari da hannu to kuma in yana sai shi dan sai ya mutar da shi koyo zai na'am sai ce yana yin azkar da da tasbih sai ya ce da hannu ya hilada da yan yatsu to kuma in yana da yatsu da sai ya rikice sai sai ya rude ya rasa nawa yayi koyo za kai ka koya domin yin da da hannu yayi amma kuma da tasbih ma ba wai haramun bane ba matsala ce dai ta ma ta sabani tsakanin malamai wasu suna ganin babu laifi cikin tarbi wasu kuma suna ganin akwai laifi ba ta cikin azaba na annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi ta ba Allahu ta'ala alam
na'am sai tambaya malam wannan tambayar mace ta ce bara ta hayu ta sami yan ɗaya biyu to an tabbata azumi to kuma kwanan nan sai Allah ya ma ɗiyan rasuwa gabaki ɗaya to azumin da aka tambota ciyarwa za ta yi ko kuma rama azumin za ta yi
a wata bai Allah ke tambaya cewa bara cikin azumi ko na'am abu cikin azumi eh sai azumi ta samu karuwa ta yaya guda biyu ko na'am an tambota kuma tashi azumi
ta sha azumi na yaushe na na bara yanzu na na suna tarankawa yanzu shine na baran ai wanda zai haihu Zai ta haihu. na'am to a bata samu damar yin azumin na bara ba ga saboda ta haihu to kuma ga ga ramadan na ta yi tana iyawa sai ta yi sai ta yi kokari ta yi wanda ta sha tana yiwa ba duka ne ta sha ba ko barka mai ko da yake ga tsohon ciki kuma ga haihuwa kaga tsohon ciki ya ba ya azumi ba mamaki duka ta sha to gara ga shabani za ya kama in tana iyawa sai ta yi sai ta fara daga gobe wata guda ɗaya in ba ta iyawa kuma sai ta jira ta jira bayan azumi ta gani ko ta iya ranka na bara din in ta iya na bana sai ta yi na bana bayan azumi kuma sai ta yi na bara in ko ba yiwa sai ta yi ciyarwa in ba ta iyawa saboda halin wahalan abin nan wahalar shayarwa ba ta iya wato sai ta sai ta ciyar kullum ta ciyar da abincin miskini guda na'am na'am sai tambaya wannan malam yace yana cikin masallaci ana hudu ba to kuma sai bukata kama shi taimaki waya idan ya dawo sai yayi tahi- tahiyatul masjid
mutum ne yana cikin masallaci sai ya bukaci ya je magewa ya dawo ya sake kiya alwala to in ya dawo sai ya tahiyatul masjid sai ya yi in dai za ka dawo ka zanna cikin masallaci to sai ka yi nafila sai ba ba alheri ne gari gaban wanda ba wahala ba ce za ka yi lada za ka samu ko akwai wahala cikin nafila raka a biyu sai ka yi kokari ka yi lada ake samu na'am na'am sai malam yana tambaya ce wai ya halitta cin gahiya mace da mazuru mace ya halitta ko ko ya halitta a ci gahiya Allah rama mu da talauci ba talauci ba gahiya ne shi za a yi da gahiya sai ga nama lahiyayye mai kyau mai cin gahiya irin halinta yake yi bai halitta ba gahiya tana daga cikin munana abubuwa ba a ce su yi za ka yi da gahiya aka mazuru ba a ce shi me za ka yi shi daga ka shi ga koi mazurin ko amai ba ba ka jin zuciyar kana tashi mazurin in banna yake ma ko wani abu ka huta haushi ka kashe shi ma ba ka ci shi ba ije ta san ma cikin jiki gaba ɗaya ma banna ba a ce su jaraba ce irin tamu kawai je ka nemi kaji tantabaru habshiyoyi kurciyoyi ga sanan nama mai daɗi sai ka ci sai ka samu jikka ka biyu ko ɗari uku ko jikka a yanka ma balangu mai kyau ka ci ai alheri gari ka sai ka ci ka samun nama nama na'am sai wannan tambaya malam yake cewa eh wani ne yayi kwangila aka mashi kwangila ta kayayyaki akan ga to wanda suka mai kwangila ba su da takardu na info to sai ya ce sai ya ce musu su je su yi aikin shi ya je zuba kuɗin ga info din sai su sai a ci gaba da yi mishi aikin sai aka ba shi mai gidan ya je za a yi bisa suka ce mishi a'a ba sai ya zuba kuɗin ba saboda yana da damar yin haka to shi ne ya ce ko ya halitta ya rike kuɗin kuɗin da aka bashi kuɗin da mai gidan ya bashi halitta rike su tunda ya kai an fusun ce ba sai ya zuba ba shi ne ke tamba ko halitta rike kuɗin kuɗa kamar shi wanda zai zuba ma info din su mutane suka ba shi kuɗin ya zuba eh shi mai gida ya bashi kuɗin ya zuba ba shi ya zuba ta info shi din kuma da ya ji aka ce ba sai ya zuba eh ba ba sai ya zuba wannan dama ya haka saboda yana da dama Eh, yana da takardu yusuf eh, takarun ne dan bai da takarun na info din to shi ne sai mai gidan ce mushi ya je ya bashi kuɗin ya je ya zuba idan ya zuba kenan sai su ida mishi aikin to yanzu zai zuba wasu aka ce mishi a ba ma sai ya zuba ba kawai na dama ya haka din to kuɗin da aka bashi ne ya je ya zuba ya halitta rike su a maido su zai mutum ne ya samu kwangila to baya da takardun cikakki wanda a zai iya yin kwangilar da kanshi sai je ya ga wani wanda shi yana iya yi yawancan sai ya ce to a bari a baya kuɗi a shi a zuba da ya je za a zuba kuɗin sai aka ci mai yaba sai ya zuba yana da dama ya je ya aikin ma daga baya sai ya bada kuɗi ko kuma yana da dama ma ya aikin kawai ba sai ya zuba kuɗi da wannan kuɗin da aka ce mai yana da dama ya rike su to zai rike wa koko zai maida mu wanda ya ce ya kawo su za ka maida su ka maida mu wanda ya ce a kawo su gaya mai ga yadda aka yi dan shi ma ya kamata ka san tunda an kyautata shi ma ya kamata ya kyautata ko bai kyautata ba dai ma hakkin shi ne ka maida mai abin shi na'am na'am malam sai wannan tambaya ce suna da fotunaye tun suna yara to kuma an ce duk gidan da ke da foto mala'iku ba su shiga ciki to ya ya halitta ya lullube su ya sa cikin akwati ya rihi ya halitta mu yace yana da hotuna tun yana yaro shi da irin hotuna da ake yi tun yarinta yace to kuma yaji an ce duk gidan da ke da hoto mala'ikun rama ba su shiga to ko ya halitta ya sa wani zani ya lullube sai ya sa cikin akwati ya halitta dama ɓoyewa ake yi. ɓoye su ake ba a bayyana su hoto na mutum da sauransu na mutane na mahaifiya na mahaifi da sauransu duk ɓoyewa ake yi. ko kuma ka yi matashin kai da su ka zanke wulakanta su haka shari'a ta ce ka zanke taga kai da su kaga dai ka wulakanta ba ka dauke su da wata daraja ba don ka haka nan babu laifi man kana girmama su kana rataya su kana buga su ga gini wannan bai da kyau na'am sai ta sai tambaya ta ƙarshe malam wannan ce suna bara addu'a ga ɗan uwansu da ya ɓace shekaran jiya a can Tunisia an yi ta neman shi ba a same shi ba to shine ake bara addu'a ga al'umma Allah sa ga shi sai yake suna bara addu'a ga wani dan uwansu da ya bace kasanci ne zai ai ta neman shi ya kwana uku ba gan shi Allah ya bayyana shi Allah ya sa a ganin shi to bismillah
akwai kilinik lafiya da suke taimaka ma yan uwa sakan consultation idan wannan satin da ya wuce su yi ita consultation da ana yin da lafiya kuma a wasu da je a kiwo lafiya ci amma shi da ke lafiya alhamdulillah satin da asa yan uwa da dama sun je kuma an yi consultation da shi ne da ta ya ce su kara kwanau gobe alhamis da kuma juma'a tun ma yanzu a cewa bayan asar kenan kawai kwanakin guda uku wanda muke wannan tanan bakin don eh na ɗaukar su eh na sa da kuma yau wannan alkhairi ne abu ne mai kyau da dukkan yan uwa insha Allah na sa da amin amin assalamu alaikum Eh.
eh, wanda ke tambaya kawai wanda suka yi daga kawai makka suna zuwa daga su suna iya samun wannan falla ta arziya wai wanda yake ta yaya makka diga zai samu falalar da aka faɗi me zai hana in dai ka yi ibada in ka yi ibada da aka saka ai shi Allah ba ruwaya da diga ka niyyar ka yake kallo ta ibada da kai na'am
sai wanga shi kuma ban Allah ya ce akwai wani ke ina ina cikin sana cikin kawai sana cikin sallah sai kuɗi sai ya ɗauki a wani sai sa aljihuwa shi ya sallah shi take sai na mutum ne yana sallah sai ga kuɗi gaban shi sai duka ya ɗauki kesa ne waya sallah shi take sallah ta yi sai dai ya rage lada amma sallah shi daidai take da dai musulmi ba su wani abu wanda ba cikin aikin sallah ba ya ɗauki hankalinka da kuma kuɗi kaga abu ne masu daraja suna daga cikin abubuwan da suke da daraja nema Allah ce iska yana iya daukewa yaje yadda ta wani wuri inda wani ba ba wanda zai umhana da ita to kaga ka sa ka dauke ka sa abin ka aljihu in so an kare sallah sai ka nemi mai ita ba na ya bane Ba na shi, to ai ba na shi.
ba na ya bane ana sallah ne saka wani wani Ba na shi.
kawai shi sai ya dauka ya sa a na wani ne Eh,
in na wani ne ya san ko na wane ne in sallah dai ne na wani suka faɗi kenan ya ɗauka in an kare sallah sai ya ce wanda ya san kudin shi sun faɗi ya gaya mana nawa ne a bashi in ba a samu ba shi kenan sai ka ci gaba da ajiya har Allah ya sa kwana biyu a game abu kudin wani ne in ka ce su sai ka biya su tsintuwa ba a yin ta haka nan ba a cin tsintuwa haka nan tsintuwa kana ɗaukar ta ne don ka yi sanarwa ka aje wurinka ko ka kai inda za a yi sanarwa mai abin in ya zuwa basha ka kai zuciyarka nesa ko nawa ne ka yi haƙuri kayan mutane ne in ba ka bi yadda shari'a ta ce ka yi ba wurin wurin neman masu su to sai Allah ya kama ka na'am na sai wa cikin wanda ke ake karatun da su ba ko wanda ma- mata shi ke mara amfani ina bara addu'a akwai wani bawa Allah matar shi tana wurin haihuwa tana cin uwa da ɗanta tana barin addu'a Allah ta'ala ya sauke ta lafiya amin dukkan waɗanda suke cikin irin yanayinta Allah ya sauke su lafiya Allah ya sa su haihu lahiya Allah ya kawo masa sauƙin haihuwa amin waɗanda suke jiya kuma Allah ya ba su lafiya Allah ya gaugota musu samun lafiya amin masu lafiya kuma Allah ya kara musu mabukata Allah ka biya mu kowa bukata shi da alkhairi Allah ka kara mana imani ya Allah kara mana imanin madaukaka da girma da karfi ya Allah Allah ka samu kari da duniyar nan lafiya Allah ka samu cika da imani Allah ka ba mu kyakkyawan guzurin da zamu shiga kabari mu tashi mu yi tsaye a gaban ka ya Allah ko mu tayi aljanna ya Allah Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka kare mu daga jahannama Allah ka kare mu daga jahannama Allah ka kare mu daga jahannama Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Shugabannin mu Allah ka kara musu tausayi da adalci da sanin ya kamata ya Allah. Jami'an tsaron mu da suke Allah kare mana rayuwar su ya Allah. Talakawa Allah ka kare su ya Allah. Mawadata Allah ka kare su ya Allah. Malamai da almajirai da ma'aikata gaba ɗaya Allah ka kare su ya Allah. Yan ta'addan mu da yan bindigan mu da barayin dajin mu ya Allah ka shirye da su ya Allah. Wannan mugayen ɗabi'u da suke Allah ka sa su bari ya Allah. Allah ka sa su gane cewa lalle wannan cutarwa ce ba ya da kyawu ya Allah. matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka ba mu aiki da kasuwanci masu albarka Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka kawo mana sauƙin rayuwa ya Allah tsadar rayuwar da muke fama da ita ya Allah ka kawo mana sauƙin ta ya Allah Allah ka kawo ƙarshen ta ya Allah Allah ka kawo kasuwanci mai albarka Allah ka kawo aiki mai albarka waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatunsu wanda ya gina wannan masallaci Allah ka saka mai da alkhairi Allah ka saka mai da alkhairi Allah ka samu dukiyar shi albarka Allah ka kare mai dukiyar shi Allah ka kara mashi imani Allah wannan aiki da ya ana ta samun lada a cikin wannan wuri Allah ka sanya mai cikin su kelin kyawa ayyukan shi Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah yadda muka taru wannan masallaci muna koyon addini Allah ka sa abin ya amfane mu duniyar mu da lahirar mu ya Allah Allah ka sa ya amfani mu duniyar mu da lahirar mu ya Allah Allah ka sa ya amfani mu duniyar mu da lahirar mu ya Allah Allah ka kare mu daga sharrin masharranta ya Allah ka kare mu daga makircin masu yin shi ya Allah Allah ka kare mu daga kaidin masu yin shi ya Allah Allah ka tsare mu ya Allah daga sharrin shaidanun mutane da aljannu ya Allah Allah ka kare mu daga sharrin shaidanun mutane da aljannu ya Allah Allah ka kare mu daga sharrin shaidanun mutane da aljannu ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين